اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق za ka iya tsaya ma kafin idan an gama wannan zikirin sai ka daura da recording ka gane
سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله اللهم الله لا إله إلا الله اللهم الله لا إله إلا الله اللهم الله لا إله إلا الله اللهم الله ما في عشنا ولما في الله الله في بيوضات السواري الله الله نوم أدنى صبيحك الله الله أما أصحاب العظام الله الله انتهى أقدامها الله الله بالولايات الكرام الله الله مبتدى أصحابه الله الله إمام إسماء الظلام الله الله فيضره قد عمهات الله الله لا له كل الأنام الله الله أثر من رمضان الله الله إلى حيوان وتاب الله الله في بكر وخشوع Allahu Allah عقل للإنسان الله الله ما في ملك ومال الله الله ما وفر في كل ذات الله الله لم تجب الصرامات الله الله وما تكن ساعات الله الله وقام مولاك مليك الله الله كان على المكاتب الله الله ربما لي شهيدا الله الله جئته فوق الحكام الله الله رب معلوم غنيها الله الله تعالى فوق اللئام الله الله لم ملوك من مجوس الله الله حتى بدون قدام الله الله كم ملك لا قول الله الله ارتقى فوق المراكي الله الله لو نساءت له من الله الله بيدي ذا الحسن الإيمان الله الله دينه دين قوي الله الله دائم كل السواد الله الله نعوذ قوم الخيار الله الله وصلكم في الأنام الله الله شغلهم في الله دابا الله الله أرتباط أو أسامي الله الله علمهم حرمانهم قال الله الله أنبياء لا Ya- ya dire.
منام الله الله اللي ما تسوى إلا الله الله Allah ta bada ta bane ya kare.
الإيمان الله الله وقدرات حياتي الله Ya tsaya?
الله الله من إلى يوم القيامة الله الله فأني أخي قديما الله الله كنت أحسنت مرامي الله الله من جرى شوقي إقامي الله الله وانتحالي في غرامي الله الله يرزيتم فمرادي الله الله ديبكم ومرادي الله الله فاصلوني واصلوني الله الله دائما أكن في بالي الله الله حبكم أكن برادي الله قوت لروحي الله الله مواهبي وكلامي الله الله لا يرى ذكر سواكم الله الله في ظهري ولساني الله الله إنني مهما تراني الله الله جرتي في إبراهاني الله الله إنني مهما تراني الله الله جرتي في إبراهاني الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر آه يو أنه كان شابي يو شاد يقوات رجب إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ألف دبوت إلى تأريبوت إلى أربعين دا بيار وإن دي دي دي دا 23 ga watan Januwari 2024. Za mu tashi daga inda muka tsaya cikin tarihi Maulamu Shehu Ibrahim Sajallahu Anhu, wanda muka saka ma suna farfajiyar Shehu Ibrahim radiyallahu anhu a zama na nawa kenan zama na bakwai. Idan ba a manta ba, muna kan muna bayani ƙarƙashin shekara ta bakwai bayan wafatin Alhaji Abdullahi radiyallahu anhu walidin Shoyi Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda a mun gaya muku a wannan lokacin ne a faila ta bayyana lokacin hijira tana alif dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da takwas wanda ya daidai da a 1929 miladiya amma sun yake ya kamata mu yi bayani akan menene wannan failar wane ne sabil faidati menene alamun da shehu tijjani abul abbas ya faɗa cewa duk wanda ya samu wannan ma'abocin failar alamar da za a san cewa shi ne ma'abocin wannan failar shi ne kasancewar idan an ga wannan alamun duka wannan su ne abinda za mu tattauna a kai insha Allah tabaraka wa ta'ala daga farko ita dai faila hausa muke ci mata faila amma abin ya zo ne daga faida fada ya fidu faidan faidana cewa abin da ake nufi da shi shine kwaranyi kwaranyi abinda ake nufi kenan kwaranyi kuma wannan kwaranyan abinda ake nufi kwaranyan rahmar Allah subhanahu wata'ala zuwa ga bayan Allah wato abinda ake magana a islahi faila ba komai bace ba face wata rahama ce wata nafaha ce min nafahata ainin rahmatar rabbaniya wata kyauta ce wata rahama ce daga ainin rahmatar rabbaniya wato faila wata kyauta ce da Allah subhanahu wata'ala ya yi ta ga wannan al'ummar. Allah subhanahu wata'ala ya yi falala ne ga wannan al'ummar a lokacin da mutane suke cikin kunci, a lokacin da musulmai suke, suke tsakiyar tsakiya ta ƙiyayyar ta ƙiyayya da suka gani na wata kan turawan mulkin mallaka. kuma dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa irin wannan lokaci zai zo wa musulmai ina faɗa cikin hadisi ingantacce yana cewa yushaku anta da alaikumul umam a min kulli ufiqin kama tada'a akalatu ila qas'atiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kusata gare ku zamani zai zo al'umatai su yi muku taron dangi kamar yadda jama'a suke yi wa abinci taron dangi a akushi ɗaya sai sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi fa min qillatina yawma izin ko fa min qillatin yawma izin hakan zai faru ne ya manzon Allah saboda karancin mu a wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba saboda karancin ku ba sai dai saboda walakin nakum gusa'un ka gusa'i sayni a a annabi yace yuj'alul wahnu fi qulubikum وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم وكراهتكم الموت manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace a abinda zai janyo ku samu wannan matsalar shine ba dan saboda karancin ku bai ji annabi a'a sai dan saboda kuna guje kuna son duniya da gasken gaske kuna ƙin mutuwa da gasken gaske sai a wayi gari a cire tsoronku da kwarjininku a zukatan maƙiyanku ko kuma a saka muku kasala to a irin wannan zamani Allah subhanahu wata'ala yayi wa mutanen duniya kyauta da faila a lokacin da tauhidi yayi rauni a lokacin da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama ta rauni a lokacin da aka samu akwai gashi an samu mutane na kirki an samu mutane na Allah amma kuma ba su da muryar da za su iya budewa su kira a zo a tafi zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wata'ala babu wannan a wannan lokacin saboda haka babu wannan a wannan lokacin sai jama'a suka yi haƙuri suke jiran Allah ya kawo wani sauƙi da zai zo musu domin wahala ta kai wahala a wannan zamanin wahala ta kai wahala matuƙa a wannan zamanin sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo faila ba dan komai ba dan a samu haɗin kan musulmai kuma ba wanda duk wanda ya ji wannan maganar zai gaggata mu domin a zamanin Shehu Ibrahim Yas ne maka ga ƙoƙarin da yayi wajen haɗa kan to abin nan shugabannin daular musulunci irin ƙasar Murtaniya, irin ƙasar Senegal ita ma dole ce ta musulunci saboda musulmai sun fi yawa, irin Saudiya, irin su Libya, irin su Egypt. Kai bari ma baki ɗaya ya ƙoƙari ya haɗa dukkanin ƙasashen Afirka suka haɗa kansu domin korar turawan mulkin mallaka. Haka zalika Allah ya kawo musu faila domin me? Domin ɗarsa, dasa san Allah da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zukatan bayi a wayi gari a ga cewa ana ambatan Allah min kulli fajjin amikin ta kowane guri mai nisa da duk kowane guri na kusa ana ambatan Allah wannan ka zai ƙara gazgatawa da bayyana faila aka samu irin wannan bari ma dai a ƙara dasa wata kan sanin Allah subhanahu wata'ala abin da yake kama da yadda za ka kaɗaita Allah a siffarsa ka kaɗaita shi a sunayensa, ka kaɗaita shi a zatinsa, ka kaɗaita Allah subhanahu wata'ala a dukkanin ayyuka. Wannan shi ake nufi da watakan ainihin faila. Hakika, Shaw Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa a cikin kashfar ilbasi fasali na farko yana cewa min fusul kitabi fi zikril faidati wa ma qala sahibuha wa ma qala rijalu tariqatihi a ba'd ba'daha cewa Shehu Ibrahim yana magana akan faila yake cewa haƙiƙa magana ta bayyana faila Shehu Ahmad Tijjani ta yawaita a bakin sahabban Shehu Tijjani an rubuta ta a cikin littattafai da yawa na na ɗariƙar Tijjaniya dukkaninsu suna hakato faɗin Shehu Tijjani radiyallahu anhu yana cewa tati faidatun ala ashabi hatta yadkhula an-nasu fi tariqatina أفواجا أفواجا تأتي هذه الفائدة والناس في غاية ما يكونون عليه من الضيق والشدة مولانا شو تجارة الله تعالى عنه ياتي بسنو فايدة ذات بي ذات زو hannun ɗaya daga cikin almajiranmu alamar ta shine za a ga mutane da yawa suna shiga ɗariƙan murindina bayan rindina sannan ɗaya daga cikin alamar kuma za a ga cewa wato failan nan za ta zo a zamanin da mutane ba iya ƴan ɗariƙa ba a a zamanin da duniya mutanen duniya suna cikin wani irin kunci da wahala a sai dai ɗayibu sufiyanin akbar ya faɗa a cikin littafinsa al-ifadatul ahmadiyya yake cewa abin da ake nufi da faila daga cikin ƙara alamarta shine za a ga ana yawan samun fatahi ana ana yawan samun sanin Allah subhanahu wata'ala duk da yace sai dai zamanin nata yayi nisa haka zalika a الشيخ علي الحرازمي البراد الفاسي رضي الله عنه خليفه شو تجار رضي الله عنه ya faɗa ya ce shehu tijjani radiyallahu anhu ya faɗa a cikin littafin sa al-fadlu risalatul fadl wal imtinani littafin Ali al-Harazmi maganganun shehu tijjani shehu ya ce shehu tijjani ya ce na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi min lamana ya ce madadinka ba zai taɓa yankewa ba har abadal abidina kuma wannan ɗariƙar taka za ta faɗaɗo a hannun gaggagaggan mutane sama da mutum dubu goma sha biyu sannan kowanne daga cikinsu sai ta ƙara faɗaɗuwa ta ƙara buɗuwa kowanne kowanne da guda ɗaya fai madadinka ba zai yanke ba har zuwa tashin ƙiyama wannan shi ake nufi da faila haƙiƙa wannan failar in ji shehu radiyallahu anhu yace sahabban shehu tijjani da halifofinsa waɗanda suka gaji sirkansa da yawa sun yi magana a kanta kuma sun yi da'awar ma cewa su ne ma'abota failas sai dai mafiya yawancinsu wannan an gama magana abin nan kenan kashi albasa wannan ni nake magana sai dai mafi yawancinsu kowanne daga ciki shi da kansa sai da ya sauka ya ce lalle wannan mukamin ba na bane ba kamar irin su shek a abdullahi shagida da ya ga ce da ya da ya ga yadda ya shigar da mutane ɗariƙar tijaniya sai yake tunanin cewa shi shi ne ma'abocin mafaila sai ya ci gaba da yin muƙaddamci ya ci gaba da yin muƙaddamci har sai da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mai cewa wannan ma'abocin failar ba kai ba ne ba kaga wannan haka idan ka bi shi zai kai ka har wajen wanda ma'abocin failar nan take ya niƙi gari bai tsaya a ko'ina ba sai a sai a Senegal sai a gidan Hajji Abdullahi mahaifin shi walidin shi Ibrahim radiyallahu anhu ya sauka lokacin dare ya tsaya aka yi sallar asuba da safi da aka yi sallar asuba bayan an gama sai yake gaya wa walidin shi radiyallahu anhu gashi gashi abin da yake tafa da ni ka kawo min ƴaƴanka duk wanda aka kawo zai ce ba shi bane ba duk wanda za a kawo ba shi bane ba sai can aka kawo shi radiyallahu anhu sai ya ce wannan shine wanda zai zama to ma'abocin ma'abocin faila shine zai zama tuma abocin faida saboda haka ya tafi bai ƙara dawowa ba sai bayan wafatin walidin shau alhaji abdullahi hijira tana alif dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da takwas da ya zo aka sauke shi a ɗakin shehu radiyallahu anhu a nan wajen ya gaya shehu ya ce kai faɗin nan kai ne wanda yake ma abocin faila ɗarikar tijaniya saboda haka abin da nake roƙo gare ka kai min tajididin ɗarikar shehu amar tijaniya ya yi jaddada mai ɗariƙar shehu Amar Tijjani sannan ya ce abin da nake so da kai ka ja bakinka ka yi shiru kada ka bayyana wannan abin sai ranar da ka ji an ce ina koma zuwa ga Allah saboda haka a bayan na ce alif da ɗari hudu da arba'in da takwas ina so in ce ya yi wa Fati alif dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in nake so in ce bayanan fara ya ce alif dubu ɗaya ɗari uku alif dubu ɗaya ɗari uku da arba'in mahaifin shauye wa fati alif dubu ɗaya ɗari uku da arba'in da takwas faila ta bayyana wanda ya dire 1929 saboda haka a ina son ku ringa rike min 1929 ɗin nan saboda bayanin mu dan ya fito da kyau a bayan wafatin sa shauye Ibrahim ya bayyana da faidarsa da daren muridi abin da nake so mu fahimta shine Shehu Ibrahim ya gaya mana manya-manyan malamai halifafin Shehu Tijjani sun yi da'awata amma dukkan su sun yi taraju'i daga baya wato abin da zamu fahimta shine dukkan wa'innan wa'inda suka yi da'awar faida kowanne ɗaya daga cikin su waliyi ne tammi malami ne tammi bawan Allah ne tammi wanda ya amfanar da halittar Allah da kowane irin nau'i na amfanarwa. To da a ce iya wannan siffar ita kaɗai ita ce za ta nuna mana cewa tabbas eh, mutum ya cancanta ya zamanto sabil faidati da dukkanin wa'innan shahinan sai an musu sai an musu shaida cewa su ne sabil faidati sai dai abin da shehu tijjani ya faɗa abin da annabi ya gaya mai abu ne mai baki biyu bi ma'ana hanya ah, hanya biyu ne shine dole sai kuma ka haɗe hanyoyin nan biyu ka cika duk wa'innan siffofin sannan alamun da aka ce sai an ga wannan alamar sannan za a tabbatar lokacin bayyana faila su kuma dukkanin su sun cika wannan amma kuma wannan alamar da ake so a gani ta a zamani ta zo ba ta zo ba da haka dole kowa ya kiraji daga cikin su saboda haka ita faila a mai ita ya san shi ne ita ma kuma ta san mai ita kamar yadda wani mawaki yake cewa fashatu ta'lamu anna zi'ba ya'kuluha wa zi'bu ya'lamu ma fi shati min ibi to haka lamarin shirya mai yake da faila cewa ita dai akuya ko tinkiya ta, ta da suka haɗu da kuya ta san tabbas kura nan cinye ta za ta yi ko kuma ita ma kuya ta tabbatar cewa na ga nama to haka abin yake tsakanin faila da abin nan an fahimta ko kuma idan kana so in ce maka kamar faɗin da Allah subhanahu wataala yake gaya mana wa iz qala ibrahim rabbi arni kayfa tushil mauta qala awalam tumin qala bala walakin liyatma inna qalbi قال فخذر أربعة من الأير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا قال من الله عزيز حكيم Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ne yace ya ubangiji ka nuna mini yadda kake rayar da matattu yace a baka sani ba hafizi ana gane karatun nan aka ce baka sani ba akai baka yi imani bane awalam tumin baka imani bane yace na yi imani ina son ƙara samun tabbatuwar zuciyata ne sai Allah ya ce to ka ɗauki tsuntsaye guda hudu malamai sun ce wannan tsuntsun akwai addiku wal nasru wal gurabu wal tahus addiku zakara wal nasru da angulu wal gurabu da hankaka wal tahus da tawis saboda haka da ya ɗauki su dukkan wa'innan guda hudun sai Allah subhanahu wataala ya ce sai ka ciccire kansu gefe guda in ka ciccire kansu sai ka daddaka jikinsu baki ɗaya sannan sai ka ɗauki jikin zakara da jikin angulu da jikin hankaka da jikin ɗawisu ka haɗe su guri ɗaya duka cakuɗa su kaga ka cakuɗa naman da komai da komai in ka cakuɗa naman ba ga komai da komai sai ka je dutse guda huɗu sai ka kakkasa namomin kaga duka kowane kashi akwai abu a ciki sun mada ala kulli jamalin kulli sun mada uhunna sannan sai ka kirawo su ka ce zakara za ga yazo ai ku haka ya faru da ya daga ya ce zakara sai ga dukkan namomin zakara da yake kowane dutse sun gama haduwa guri daya sannan suka zo suka haɗu da kan da yake hannun annabi ibrahim haka shi ma na angulu haka shi ma na hankaka haka shi ma na dawisu ba a ga cewa an yi kuskure an samu jikin zakara ya haɗu da kan angulu ba, ko an samu jikin hankaka ya haɗu da kan ɗawisu ba. To haka lamarin faila yake. Duk yadda aka yi ƙarshe dai failin zuwa ce ta sauka akan ma'abocinta. To amma bari mu zo mu yi ta a zamanance, mu yi ta a zamanance. Maulan mu Shehu Tijjani radiyallahu anhu daga cikin alamun da ya faɗa ya ce ta ci ta ci faratan ala ashabi ko hatta ya rikulan nasu fi ɗariƙatina afwajan afwajan alama ta farko shine za a ga mutane suna shiga ɗariƙar mu runduna bayan runduna ba a taɓa samu tun daga wafatin shehu tijjani abul abbas ba zuwa yanzu wanda ya shigar da mutanen ɗariƙar tijjani a kawai shehu ɗaya kenan sannan yanzu duk faɗin duniya babu ijaza da tafi karko tafi yawa a hannun mutane kamar ijaza take dangane mutum da shehu ibrahim kai ka ce ma a najeriya nan kamar babu ijaza ba shehu ni ban santa ba in ma aka ce sai kaga ta yi indirati to wannan ta bayyana cewa shine alamar nan ta bayyana akan shehu ko ta bayyana ba ta bayyana ko to sai kuma wata alama ta biyu shehu tijjani ya ce ta ti hazihil faidatu wan nasu fi gayati ma yakununa alayhi min min ad-diq wa shidda wannan failar za ta zo a lokacin da mutane suke cikin tsananin kunci to wannan ya fi ma wahala to amma abin da zai ba mu mamaki shine fadin da Shehu Tijjan radiyallahu anhu ya faɗa ya bayyana shi ma dai akan Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu domin kuwa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu bayyana failarsa ta faru ne daga bayan a a a First World War wato yakin duniya na farko wanda aka fara shi alif dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha hudu bai ƙare ba sai alif dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha takwas da aka gama wannan yakin duniyar na farko sai aka wayi gari ba ba ba iya turawan ba duniya sai ta shiga cikin kunci rashin abinci da sauransu La- ko duk malaman tarihi sun san wannan saboda haka sai aka samu alliance a wajen shugaban eh, abin nan a a a aka samu alliance ne alliance da Hausa aka samu haɗin kai tsakanin turawan mulkin mallaka tsakanin ƙasar France da Britain ah, da Ingila da Italiya da United States su suka samu alaƙa mai ƙarfi suka haɗu kuma da Almania Germany kenan ko da irin su Hungaria wa'annan da suka samu suka ce ku zo mu haɗa alliance wannan alliance ɗin abin da yake bukata mu yi ƙoƙari mu ƙara samun yadda za a yi mu- saboda yakin nan ya lallata kayan kayan abinci yakin nan ya lallata um, makamai da muka yaƙi yanzu muna buƙatar yadda za mu tat- mu ɗaga tattalin arzikinmu sannan kuma mu ƙara samun kayan yaƙi yaya don haka ku zo mu haɗu- mu haɗe kai shine abin da ya zo har izuwa ah, abin da ya bayar har izuwa alif dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin da tara lokacin da ake nuni izuwa ƙarshe-ƙarshen yaƙin duniya na biyu haka ne ko saboda haka wannan haɗin kan nasu ya yi tasiri mai ƙarfi ga dukkan duniya amma tasirinsa ya fi ƙarfi a garbi ifriqiya watakan nan namu west african nan namu daga cikin tasirin da ya kabar mu ɗauki abubuwa guda hudu saboda katin namu ya ringa da na farko an wayi gari rayuwa ta yi wahala matuƙar gaya babu abinci babu kayan masarufi na jin daɗi saboda me babu watakan transportation tsakanin watakan eh, countries da suke wanda colo- colonial masters suke da kuma countries ɗin da kuma ake mulka bi ma'ana ƙasashen da ake mulka da ƙasashen da suke mulki babu watakan hada-hada na kayan masarufi aini saboda me sun tattara baki ɗaya hankalinsu ya za su tattara makami ana cikin wahala nan tun kuma a ciki ɗaya kenan sannan abu na biyu sai su wa'innan ƙasashen eh, da da da Britain Ingila kenan da France sai suka yi ƙoƙari suka ƙara faɗaɗa ƙasashen da suke mulka suka ƙara cin su da da mulki ita In- Ingila sai ta ne sai ta ƙara eh, ƙarfin mulkinta a ƙasashe kamar Najeriya nan tamu da Gold Coast Gold Coast shi ake cewa President Day Ghana da da da da Gold Coast da da Gambia da Sierra Leone da Liberia duka wa'annan suna ƙarƙashin mulkin mallakar ƙasar eh, Britain Ingila kenan saboda haka sai zaman to rayuwarsu da komai nasu kaso 80 a cikin 100 sun ta'allaka da tura mulkin mallakar Ingila za a samu wahala ko za a samu wahala ba saboda sai abin da suka yi muku ita kuma France da ta tashi ita ma sai ta yi ƙoƙari kaga sun ibi kusan kaso tamanin na namu garba Afirkiya. Saboda haka sai ita kuma France da ta tashi sai ta ce to ita ma ba za ta ibi wa'insu ƙasashe sai ta ringa mulk sai ta ƙara ƙarfin mulkinta akan ƙasar Senegal da Mali da Cote d'Ivoire da Kenya da Niger da Murtaniya da Upper Volta wanda ake cewa Fultal Uliya da, da, da Benin da, da Gini da Togo da dai sauransu. An fahimta, sai ta ƙara rubin yi 20% fiye da abin da da take mulka. An gane ko? To wannan abin ya kawo kunci sosai kuma a wannan shekarun da suka ƙara fara ɗaya wannan a wannan shekarar faila ta bayyana 1929. Bayanin Shehu Tijjani ya tabbata ko bai tabbata ba. alama ta biyu mu ƙara ban- mu ƙara shiga cikin alamun nan abu na uku natija da ta faru wancan alliance din nasu shine turawan mulkin mallaka sai suka ringa tirsasa wa ƙasashen da suke mulki suna ɗaukan mazajen wannan ƙasashen masu ƙarfi a jika suna bautar da su suna kai su domin su taya su mai su taya su yaƙin da za su yi. ko har sai da ta zamanto ƙasar Senegal ƙasar Senegal sai da ta zamanto a nan a nan ne jefar ɗin da ake tara bayin da za a kai rayuwar rayuwar an koma slave trade kenan kaga wannan wahala ne ko ba wahala ba abu na hudu al- da za mu ƙara kafa hujja da shi sai ya zamanto duk wani shugaba da ake ji da shi a ƙasashen waɗannan garba Afirkiya West African nan da yake da bakin da zai yi magana sai turawa sun yi rigima da shi sun ga yaya za a ɗauke shi an yi irin su shau amar bamban nan ba irin wahalar da ba a sha ba su baban shau ibrahim Yas, korarsa ma aka yi daga watakan ƙasar senegal ɗin baki ɗaya saboda me su mor sa'id ɗin nan dukkaninsu korarsu aka yi su sa'id mati duk korarsu aka yi saboda me ana ganin masu faɗa a ji ne kuma suna ƙoƙarin su ce ku ƙyale mu yi mulkin da muke so mun gaje mulkin ku duk sai suka shiga cikin wannan wahalin kayan abinci babu babu ba- babu kayan masarufi duka a wannan lokacin Allah subhanahu wata'ala ya bayyanar da faila 1929 a hannun bawansa babban shaw Ibrahim da yake cewa auje da ni haƙƙan da jabril kasri fa inna ni wakilu sirri sirri cewa haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya tabba ya samar da ni domin in ɗaura karaya ta zukatan bayi in tabbatar muku da Allah a zuciyarku ya ce wallun matu kasdifi mu an asu qawm ila hadratil barrahim ilayna ni buri na al'ummar manzon Allah in kora su baki ɗaya zuwa fada Allah su kadaita Allah aiki su kadaita Allah a sufofinsa su kadaita Allah a sunayensa su kadaita Allah a zatinsa kaga wannan shine hakikan tauhidi da ake bukata haka ne ko a wannan lokacin ne ya bayyana yake ƙara roƙon Allah addu'arsa yake cewa as'aluhu min faidihi al'azim wa bismihi al-latif wal karim ta ummu faidatu tijani al-arada wa rabbi al-karim anni yarda cewa ina roƙon Allah subhanahu wata'ala dan a faila da- da- da- dan eh, daga failarsa mai girma ina roƙonsa da sunansa ya latifu da sunansa ya karimu cewa failar shehu tijjani ta game duniya a lokacin da Allah yana yin yarda da ni to a cikin wannan jalalar wannan mazahari na jalalar a cikin wannan kuncin faila ta bayyana to dama kuma bayyanar ta shine ya zamanto albarkacin bayyanar nan nata a jikatun nan da kyau a zam- ya zamanto wannan kuncin ya yayi dan Allah dan Annabi ba akwai wani dan boko da zai ce tun daga bayan 1929 an an ƙara shekara 50 cewa ba a samu eh, mulkin kai ba eh ba ƙara ba tun daga wannan lokacin aka fara ƙoƙarin mulkin kai suka ringa sauka har mu na Najeriya muka samu namu a 1960 ko to wannan zai ƙara bayyana maka cewa a wanda maganar shi radiyallahu anhu a kudubarsa ta maulidi wanda ya ta'allif 1379 za za ta ƙara bayyana mana maganar nan yana cewa a a cikin bayanin da yawa don kan mu ja shi da yawa karatun yana cewa fa inna na qad ta'wa adna wal khairu adatan walau balaga walau balaga al judu minna ma balaga al ittifal bi zikr maulid al maymun al mubarak wa qad qaruba awanuhu wa haqqan kanat tajalliyatul jalali wan niqami was sadamati was sadamatil qari wal jabarut min hadratil ulya تهدد حتى هار العقل العاقل المشاهد آه، مشاهد لما هنالك yace hakika cewa mun dade muna jiran sauki daga wajen Allah subhanahu wataala wanda mun san saukin ya kusata saboda me hakika a lokacin da muke neman saukin nan wato wani irin tajalli na jalala na Allah ya bayyana ne a dauran duniya tun balle West Africa da kunci da wahala da zalunci da oppress oppression da tura mulkin mallaka suke mana yace wal yawm amman a yanzu shekara alif dubu ɗaya ɗari uku da saba'in da tara na hamadullah in ta hattilka tajalliyatu duk wa'innan mazahari na jalala ya ƙare wata lashatin niƙamu wato operation da turawan mulkin mallaka ne oppress cin ƙarfi da tura mulkin mallaka suke mana yau an wayi gari an rasa shi wa sakanatu sadamatu takurawa da suke mana ta an wayi gari babu ita wa aqabaha bushra bi tajalliyatil jamal wal minahi ba abinda kuma zai biyo baya sai bushara da tajalli na jamala saboda an shiga jalala da kyautata kyautatan Allah subhanahu wataala wannan kenan ko la'alla za mu iya cewa daga kaga wanda ya ƙara wannan bayanin ya ƙara nuna mana wane ne sahibul farci kuma cewa tabbas sahibul sahibul failan nan alamar ta duka ta hau kan shi radiyallahu anhu to alama ta gaba za mu ƙara bayyana wa kanmu ita shine alamar da shi kansa sahibul failatin ya faɗa da kansa cewa shine ma'abocin faila wannan kuwa shine abin da ya faru alif dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin da tara a watan maulidi. Al'adar Shehu Ibrahim radiyallahu anhu shi ne idan ana maulidin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a gidansu, yayansa sai bi Muhammadu Khalifa shi ne wanda yake karantar da maulidi idan ya bayanin annabi ya bayani ya bayani sai ce na'am barhama sai barhama shi kuma ya ɗauka ya yi ƙasidu alburda da amziya shi ne aikin Shehu radiyallahu anhu. a maulidin babansu. Sabida haka, wannan shekarar, Shehu ya zo an taru ana maulidi idan ya bayan ce, Na'am barhama sai a ji Shehu ya yi shi. Na'am barhama sai a ji Shehu ya yi shi. A na uku, Shehu yana tashi sai ce, Ya ku jama'a, ku tsaya ku nutsu ku buɗe kunnanku. Na ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ido da ido. ya gaya min ya ce ni ne halifan shehu tijjani wanda shehu tijjani shine halifansa saboda haka duk mai neman ya san waye shehu tijjani to gani nan mai neman ya san hakikanin halifan manzon Allah a doron ƙasa a yau yau gani nan ya tashi yanzu ha kuma annabi ya min izini in faɗa haka sai aka shiru Shehu sai ya ƙara maimaita abin da yake faɗa. Sai yayansa Muhammadu Khalifa ya ce, Barhama, shin ka san ku abin da kake faɗa Shehu ya ƙara maimaita sai mutane suka fashe suna kuka. Kukan an rasa gane na farin ciki ne, na baƙin ciki ne, a ba su menene ba kawai. Jama'a sun cika. Shehu sai ya ce, A yau ni ne halifan shehu tijjani a duran ƙasa duk mai neman ya san ma'arfatin layi ya san Allah na hakika idan ya zo ya zo guri na zan sare da shi da sanin Allah subhanahu wataala saboda haka an samu saɓani cewa wai wane ne ya fara zama wanda ya san Allah a wajen shehu yayi azkar tarbiyyaci wa'insu sun tafi akan cewa shehu Abubakar sirrin bai ne wayin sun tafi akan cewa shehu fai ne wani wani halifan shehu da yake can kasar almajin baban shehu da yake can kasar Gambia wayin sun tafi akan cewa a'a shehu ma'abdun ne to amma abin da yafi rajjahawa abin da yafi tabbatuwa shine shehu ma'abdun yan saboda hujjoji kamar haka hujja ta farko tun gabanin bayyanar failar shi shin Ranis ya yi wa Shehu Ma'abdin yan ishara da bayyanata. E kuma ya sanar da shi cewa failan nan za ta zo, amma ya ce da baki ya shirya kunshi a zuciyarsa. Saboda wa mamin na illa lahu maqamun ma'lum sai maqamin ya zo. Kuma wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunzilu illa bi qadar ma'lumi. Dan haka saukar ta bata zo ba ka bari sai lokacin saukar ya zo. Na biyu kenan sanan na uku wasiƙar da Shaw Ibrahim ya rubuta da hannunsa ga ma'abdin yan idan zai magana gare shi yana kiran shi da bikirul faida wato kan ɗan budurar faila budurar da ta fara samun faila shi sa aka tabbatar cewa shi ne an fahimta saboda haka haƙiƙanin daman aikin a zo a san Allah yana faɗa a cikin maganganunsa yana cewa an shada ni lisanu halil jari tahaddusan bi nafahatil bari imtala hal haudu wa qala katni mahalan ruwaida qad mala'atu badini qad khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kunya kun bila taswifi lakinnani takhassuhu wakilan ta'adduban faktarani khalila wa qultu la ilaha illa allah muhammadun arsalahu al ilahu fafadin minni sirrahu fala ahad yaqsudni ma arafa allah as samad sawa'un al kibaru was sigaru qarqarubal habibu والمزار سواء النسبيان والنسوان سواء النسجار wasu sawa'un ista'aluku wasulɗanu law shi'tu amma faid amma faiduhul basida wa adraku asrarul muhida alima zalika fulani wa fulanun kaza fulanun masima'u kal iyan wa marratan ukhra tarawna ajaban min faidi zal khutibi imamun nujaba wa zaka menene wa zaka kullu faidatu tijani madadul mustafa al waral adnani wa zaka kullu minnatul mannani amaduhu fi sirr wal ilani أوجدني حقا لجبر الكسر فإنني وكيل سر سري واليوم ما إلا بي لهم علوم آه، ظاهرة تسحبها فهم حد إن يكي توا الحمد لله نشأت طاهرا ما قلت فخرا بل نطقت شاكرا شو رضي الله عنه yake cewa wato lisanul hali a ne ya furta yake faɗan yake faɗa domin godiya ga Allah cewa tafkin nan na faila fa ya cike yayi tab a kirjina ce mai ma nake ba a hankali cikin nan nawa ya cika hakika Allah subhanahu wataala ya hassase ni da ilimi da tasrifi idan na cewa abu abu ya kasance zai kasance ba da kokanto ba da izinin Allah na riƙe Allah subhanahu wataala shine madogarata sai Allah ya riƙe ni kuma waliyinsa. Kai na kai matsayin da da na ce la ila illallah sai Allah ya kwararo min kaga faila. Sirrinsa baki ɗaya. Sai da na kai matsayin da fafa da min nisira fala adi su ma arafa Allah samad. Babu wanda zai kusanto ni ya zo neman Allah face sai ya sami Allah subhanahu wataala. Walau mata babba ne, walau yaro ne, walau mata ne, walau maza ne, walau talakawa ne, walau masu arziki ne walau sarakuna babu wanda zai kai laushi itu da na ga dama da sai failan nan a zamanin da nake ciki sai ta game dukkanin sasannin ƙasa kuma kowane halitta sai sun san sirrin nata amma yau shi babu baya nan akwai wata ƙasar babu yan faila ana nan ina facebook na ga wani ɗan ƙasar brazil yana yana rubutu da da yaran su ina ji spanish suke ne ko menene ne ban sani ba ko suna yin dai da yaran su yana rubutu sai na danna translation naga naga watan show kuma an yi rubutu ni bana jin yaran na ce bari danna translation naga kai bayani yake a cikin kashi ilbas na ce wani mutum Umar Ratan Ukra Sarauna Adwan kenan ta bayyana ya ce zamani zai zo za ku ga abun mamaki na cikin failan nan ga wani bala da nema awai balarabe bature da ne magana da shi yake baki ɗaya a garin da yake musulmai su a irga ne ma kai wallahi a garin da yake musulmai ba su da wani yawa saboda haka ‘yan uwa lokaci ya yi wai wai to shi kenan 42 minutes to mu ƙara minti uku sai zama 45 alif dubu ɗaya da ɗari uku da talatin bayan bayan shekara ɗaya kenan faila suna ci gaba da haɓaka sai kuma ƙiyayya ta cikin gida ta shigo wa shawar radiyallahu anhu aka fara ƙiyayya gare shi ana ganin cewa ta yaya za a yi a ce wannan ya kai wannan matsayin aka yanke alaƙa da shehu radiyallahu anhu baki ɗaya babu wanda yake kula shi babu wanda yake mu'amala da shi ba ko ba don komai ba saboda bayyana wannan failar har yana faɗa saufa afna wa garami fil mufadda zuba qa'i tawqani tawqani wa huyami bahjati wa huwa baha'i ثقل الحب عسير كتمه عند الملاء خلة من ذي ملام فسر منها بالجفاء ذل آل الحب أهلا من وسال وعلاء غوتي غدوتي ثم رواهي في حبيبي وصفائي زعن القلب جهارا ناوى خير الأنبياء ناوى خير الأنبياء شغلتي أولى حياتي في صباحي ومسائي شو رضي الله عنه يتسين ko da za ku ƙare baki ɗayanku ku daina kula ni ku daina mu'amala da ni zan ci gaba da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da take cikin zuciyar nan nawa wanda almufadda shine wanda na bada rayuwa ta fansa gare shi ma'abocin baƙa'i haƙiƙa a a a a yana cewa a tawwaƙani haƙiƙa an na zubo da hawaye daga kundukuki na ba don cutarwar da kuke min ba sai don son da nake yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bari in gaya muku ku ce wai abin nan da nake faɗa in ɓoye ba zai yi ba wani abu ne na soyayya da yake da nauyi ɓoye shi a cikin jama'a abu ne mai wahala ba zai iya ɓoyuwa ba ku ce in ja baki na in shiru ba zan iya ba kai bari in gaya muku ni fa shagala ta baki ɗaya rayuwata a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama saboda haka wahala dai ta kai wahala sai da ta kai ga matsayin duk wa'insu abokanansa ko wa'insu makusantansa gabanin bayanan faila babu ko ɗaya da yake mu'amalar shi ba shine inda yake faɗa yake cewa kam khalilin kajjafani ligarani waramani rubba sunun kuntu arju wasu lahu summa mai jafani yace nawa ne daga cikin abokanai ma- wanda nake ganin makusantana ne an waye gari sun min jafa'i saboda yaban da nake sun jefe ni da kalmomi munana rubba sun kai bari ma wani da nake ganin dan uwana ne kusan kuntu arju ina ganin cewa ai wannan ko kowa ya rabu da ni wannan dan uwan nawa zai jani a jiki sai in wayi garin ga cewa shi ma wannan yayi min abin da ba haka ba mazzaqu jildi jaharan akhrajuni makani an zubar min da jini an yayyanka min kaya duka wannan yana nuni zuwa ga me zuwa ga bayyana faila da wahalar da aka sha a ciki shau radiyallahu anhu yana faɗa wa wani daga cikin a a a muridansa kuma masoyinsa wanda ake kiran shi da a, alhassan dai a cikin wata wasiƙa a, za mu ɗan karanto wasiƙar amma ba baki ɗayanta ba sai mu rufe da wannan zuwa a, gobe sai mu ɗaura da cikin bayanai shau radiyallahu anhu yake ce yake gaya masa a cikin wasiƙan wa qad qaddara Allahu ta'ala fi sabiqi hukmihi أن إفادة هذه الفايدة في طريقة التجانية على يد صاحبها رضي الله عنه هو صاحب الفايدة يدعها أين شاء بتقدير العزيز الجبار cewa ka sani ya kai abokina na Alhassan Jai saboda daga farko yana cikin wanda suke kokowa da faida yace Allah ya riga ya kadarta tun tuni cewa kwaranyan wannan failar za ta zo ne a hannun shau tijjani shi kuma shi zai ajiye ta a wajen wanda ya ga dama da, da me da umarnin Allah da ikon Allah subhanahu wata'ala sai shi ya ce wal faidatu ta ummul afaqa bi haulillahi wa quwwatihi la yamsukuha ahadun wa la yuqifuha ahadun wa la yahbisuha shay'un ina gaya maka failan nan duk yadda kuke hada makirci cewa sai faila ta tsaya to wallahi fa nan sai ta game sasannin duniya baki daya babu wanda zai iya rike ta babu wanda zai iya dakatar da ita babu wani abu da zai iya yi wa faila to gaciya la budda tamtaddu alal basidati haisu kanat tijaniya babu makawa sai faila ta game duniya duk inda aka ce akwai tijaniya sai ka samu dan faila a wajen wa qad ibtala Allahu ba'da al-mashayikh wa ba'da ru'asa'il muqaddimin bi a'malil maka'idi والدعاء الدعاوي الكاذبة طلبا لإطفاء آه، آه، نور الله ويعبى الله إلا أن يتم نوره ina gaya maka hakika an samu wa'insu sheginnai da wa'insu muƙaddamai suna haɗa duk wa'insu makirci da kaidi wai ba don kuma ba don su bice su kashe wutar Allah shi ko a hasken Allah shi ko Allah subhanahu wata'ala ya ƙi sai ya bayyana da hasken nan nasa wa anta habibi munzu ana yafi'un فلذا كتبت إليك وأه- و- وأحذرك من أن تكون من ممن يريدون إطفاء نور الله شفقة عليك لا هرسا على ظهور الفائدة yace kai kuma Alhassan Jai abokina ne kai tun kana yaro kana so na shi yasa nake rubuta maka wannan wasiƙa ina maka gargadi kar ka shiga cikin mutanen da suke so su- su kashe hasken Allah ba kuma ina rubuta maka bane ba dan ina wai kwaɗayin cewa faila ta bayyana a'a ina maka haka idan ina jin tausayin ka ba dan kwaɗayin bayyana faila ba da kai da babu kai sai faila nan ta bayyana an gane ko fa inna tazharu bi haulillahi wa quwwati Bai- faila sai ta bayyana da da kudrar Allah subhanahu wataala wa man arada katama hafa la yazidu illa zuhuran duk wanda yake kokarin ya ga ya rufe failan nan ba abin da yake kara mata sai karin bayyana wa man arada tanfiran nasa ko tanfiran nasi anha wa an sahibiha fa inna ma yunfiru nasa anhu la anha duk mutumin da yake kokarin ya ga ya korar da mutane kansu shiga lamarin failan nan bari babu abin da yake yi face yana korowa mutane kansa ne ba su ba yau mun wayi gari yau gidajen da ake zagin iyayenmu su ne kuma suke gaba-gaba a saka otan masho Ibrahim wasu wani ma wasu suke suna maka wai sun fi kasan shehu ibrahim ko ba haka ba to haka lamarin yake sai muka wai ko a yanzu ana rigima da faina amma ƙara bayyana take yi muna da rigima ta cikin gida muna da rigima ta waje ta cikin gida muna da rigima guda biyu ƴan uwa rigimar mu ta farko a cikin gida shine mutanen da suka zo ba su san komai ba a cikin zaƙin ma'arfa kawai sai suka samu mazallatul kadami suka wai gari suna halalta harami suna haramta halal wai su duka a matsayin wai wannan faila ne a ajiye sallah a ajiye zikiri ƙarshe cewa suke maka karatu da ilimi hijabi ne to wa'innan makiyan faila ne guda ɗaya masu zaman kansu sai kuma makiya na biyu dai na cikin gida su kuma wanda za su ce maka kai kana yawan zikiri kana yawan ambatan Allah kana rike tarbi kai dan ƙauye ne kai dan gargajiya ne kai ta karatu to duk mutumin da aka kyale shi da karatu wannan karatun sai zai halakar da kai hakikanin dan faila shine wanda ya hada guda biyun yana karatu kuma yana zikiri kuma duk wanda magana da ga ku za ku lura muna da ustazan faila su ba ruwansu da zikirin ko zawiya ba su da ita ba abin da suke ganin shine kai babu su eh ko kana cikin su ne naga kana eh ta kallo na oke to ya taga tarin sana yawa Allah ya ta astaghfirullah alazim sabida haka su a ku daina zikiri ku daina komai ku yan kauye ne yan gargajiya ne a ji a ita karatu su kuma wayancan sura ciki a ku daina karatu ku zo ku yi zikiri kau ku yi sallah kau ku yi azumi kau ku kau ku nemi ilimi to duk wa'innan wa'incan ustazan faira wa'innan jahilan faira aka haɗu amma hakikanin dan faira shine wanda yake da zawiya ake karatun alkur'ani ake karatun hadisi ake karatun ilmai kuma suke ƙunshi da suke Allah ya sanya mana cikin wa'annan an fahimta dan haka su wa'incan mutanen banzan da suke kin karatu ba za su taɓa shigantaka su za su rufe faila ba su ma wa'incan mutanen ustazan da suke hana ai zikiri su ma dai ba su rufe faila ba muna nan a kanta za mu yi karatun kuma za mu yi zikiri kuma faila za ta bayyana da mu da babu amma kwara kai mu kwana nan wajen karatun yayi tsuri yau fatiha masu alfati amin yas amin amin amin amin al-fatiha